أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na alhamis 18 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da watan 23 da wata na biyar watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiyya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya tabbatar da mu akan wannan aiki na alkhairi muna addu'a ta alkhairi uwa aboki amini mala abdulkadir Allah ya ji kansa ya sanya kwanciya hutawa ya Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu idan tamu ta zo Allah ka samu cika da imani wa'anda suka raga yawan dukkanin jama'ar musulmi Allah ya gafarta musu ya kuma gafarta mana namu kurakurai ya sanya aljanna ce mu da su da mu da su baki daya dan wa jiya mun kwana a aya ta saba'in da ɗai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul furqan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba yau za mu tashi a aya ta saba'in da biyu sai Allah ya ce
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما juzita khairan Allah ya ce wallazina la yashhaduna zura sifa ta gaba cikin siffofin bayun Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman to Allah ya ce la yashhaduna zura ba su halarta a inda ake zance wanda yake na kiran ƙarya a duk daga ce azzuru shine wasu malamai suka ce huwa shirku wa ibadatul asnam abinda ake nihi da azur wasu malamai suka ce shine iba a shirk shirka wa Allah subhanahu wata'ala da kuma bota wa gumaka wasu suka ce a'a ashirk azur bi ma'ana al-kadhib wal fisq wal laghu wal batil shi duk abin da ya shahi nau'i na ƙarya da kuma fasikanci da kuma abin da ya shahi waton wasannin banza da kuma duk abin da ya samu ya shahi kiran ƙarya shi ake cewa azur wasu irin su muhammadu bin hanafi a hanifa suka ci bi ma'ana allahu wal ghina ma'ana azur shine watan wasa da ba ta da amfani da kuma al ghina kide-kide da waƙe-waƙe irin su abu al'aliya suka ce a ayadul mushrikin ba su zuwa duk wata sallah da ta shahi wato mushrikai kirista musulmi suka ce azurkin ma'ana bai musharakar kirista ko kuma kuffar akan abin da shahadu wani wato na abin da ya shafi ibadar su suka ce a'a huwa shurbul khamr amma zan ce mafi shahara idan aka ce azur shine kiran ƙarya abinda baka gani ba kada ka ba da labarinsa ko da ka ji labari to ka tabbatar sannan ka yada jama'a muna fahimta Allah ce siffar bayun Allah na gari daga cikin siffofinsu sai Allah ce wallazina la yashhaduna zura ba sa watan shaida zur ba sa halarta akan kiran ƙarya abinda ba su gani ba su ce an yi sai Allah ce wa idza marru bil lagawi idan suka biya akan wani yasashen maganiya wani yayi musu wata magana ta izgili ta suka wa addinin da suke rike da shi na musulunci Allah ce marru kirama watan za su wuce ne suna masu karamci masu nuna da watan ban girma mutane ne wanda za su wuce cikin karama da kuma girmama juna ba tare da sun maida ma wanda yayi musu mummunan magana da mummunan juna ba mutum zai gaya musu bakar magana amma sai su mi dama Allah ce wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama to Allah ce nan marru kirama idan aka biya wani suka biya a fada aka aka yi musu wata mummunan magana aka gaya musu bakar magana to Allah ce marru kirama watan za su wuce ne suna mi suna masu girmama juna watan ba su abin da ya shafi mai da magana baƙaƙen maganganu wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin abu abubakar ne siddiq allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzan rahma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kasance wannan hadisin imamu bukhari ya fitar da shi hadisi na dubu shida da ɗari tara da goma sha tara ko kuma kadiba cikin sahihu muslim hadisi na 87 manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba za ku so ba in ba ku labarin mafi girman laihi a duniya manzan rama ya ce musabansa wai ba za ku so ba in faɗa muku laifin da ya fi kowane laifi zama laifi a duniya annabi ce salasan guda uku ne ƙulna sai sawu suka ce bala ya rasulallah e ya manzan Allah ka gaya muna wani laifi ne fi kowane laifi zama laifi a duniya sai manzo Allah ya ce ashirku billahi babban laifi na farin wanda ya fi kowane laifi zama laifi shine hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a wajen bauta wallahi Allah ya tsani sheka Allah bai bukatar mushriki shi yasa mushriki wato in ya mutu bai tuwo ba muku masa wuta Allah ya kare mu duk irin aikin da alkhairin mutum zashi in dai mushriki ne wallahi bai shiga aljanna manzon rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ya zai miki wasasiya cewa annahu man mata min ummatika wa lam yushrik billahi dakhala aljannata duk wanda ya mutu cikin al'ummarka manzon Allah bai shirka wa Allah to ka gaya masa ya shiga aljanna ya Allah ka samu dace da aljanna to annabi ya ce ashirku billahi yi wa Allah kishiya ka bauta wa wani ma'anar shirka shine ka nemi biyan bukatar wani wata bukatar ka wanda ba wanda isa ya biya maka bukatar nan sai Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta shirka kenan sai manzo Allah ya ce wa uququl walidaini da kuma bije birjire ma uwaye saba ma uwaye yin rishin ladabi da uwaye shi yasa duk abin da kake so a rayuwa idan kana son cin nasara a kasuwancinka matsayinka dan kasuwa wallahi ma'aifanka kai musu biyayya idan kana son cin galaba a karatunka wallahi kai ma uwayenka biyayya idan kana son cin nasara a rayuwarka ta yau da kullun wallahi kai ma uwarka biyayya kai ma uwayenka biyayya albarkar aikin gwamnati kake kake yi idan kana son haske a cikin aikinka kowane irin aiki ne wallahi kai wa uwayenka biyayya Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya kaddarta ya hukunta ya umarni kad abota wa kowa duk duniya sai shi sai ce wa bil walidaini ihsana kuma uwaye a kyautata musu jama'a muna fahimta Allah ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata wa uwaye duk abin da kake nema a duniya wallahi idan ba albarka uwayenka baka samu wannan abin ko ka samu babu albarka a cikinsa ka nemi ya zama to kyakkyawan alaƙa da mahaifanka ya zama to tsakaninka da uwayenka ka gyara alaƙarka wani sahabi ya ce ya manzon Allah su sake cewa ya rasulullah ayyun nas ayyun nas ko man ahaqqun nas bi husni sahabati wane ne duk duniya ne ya kamata in kyautatawa a rayuwata duk duniya wani mutane suka fi cancantar kyautatawa a gare ni manzo Allah ya ce ummuka mahaifiyarka gyatumarka da ta tsugunna ta haife ka ta ɗauki cikinka da wuya kuma tana kyama cikin wahala annabi ya ce mahaifiya sai ce bayan mahaifiya manzon Allah wa zan kyautatawa bayan na kyautatawa mahaifiyata sai manzon Allah ya ce ummuka ka ƙara kyautatawa mahaifiyarka sai tambaye manzo Allah to bayan na kyautata mata wa annabi ya ce mai ummuka mahaifiyarka hasso nawa so uku sai tambaye manzo Allah to bayan mahaifiya wa sai annabi ya ce masa abuka babanka jama'a muna fahimta uwa ba abin yarwa ce ba wallahi duk abin da kake bukata ka nemi albarka uwayenka idan mahaifanka suka samu ka albarka to an kare Allah yana tare da duk wanda uwaye suke samun albarka matukar kana bata wa mahaifanka da rai to wallahi Allah mahalicin ka ma hushi yake da kai ya zama to tsakaninka da uwayenka akwai kyakkyawan alaka ka zama to kana kyautata musu so da kawa matukar ba sun umarce ka bane akan sa'a ma Allah to idan ba su da izini akan wannan amma yau ka dibi yadda matasan yanzu muke alaka mu da uwayenmu mutum ya zamanto kullun kai aiki da za a sanya maka albarka amma wai shi yanzu gani yake dan yana terminal ba iya tura shi nika gyatu masa ba ta iya tura shi nika amma wallahi ya iya ya tura mu budurwar shi shabshab amma bai iya washe kidiki nika ba zai ta ya tura ma karuwarsa shamsham amma mahaifiyarsa ta tsugunna ta haife sa ba zai iya ɗauka ƙwarya ko kuma kwano ya ta bashin ya yi mata nika ba wai kan ƴan mata su gashi shi ya girma ka ji wawa kana buƙatar albarkar karatu ka zo a sa maka albarka ka je ka yi ta ce Allah ya sanya maka albarka wallahi sai ta bi ka wani zai zo wani ya zo ya ce manzon Allah na shirya a tida ni wajen jihadi manzon Allah ce mai ciki uwayenka akwai wanda an rayu yace kore da kai suke manzon Allah a da ce ka koma ki kauta ta musu wannan shi ma jihadi ne ka je ka kyautata musu shi ma jihadi ne Umar bin Khattab ibn Umar ya ga wani a harami ya dauko mahaifiyarsa na ta yawo da ita duk aikin haji tana shira goye da ita ya ce wallahi duk aikin da kai wannan baka biya ta naƙuda ni shi guda ta da ta yi wajen naƙuda ka ba jama'a ba ka iya biyan ba mu iya biyan mahaifan mu wallahi shi yasa haƙƙin sunan a raye in suna raye ka kyautata musu kaga sun ci abinci mai kyau kaga mahaifanka sun sa sutura mai kyau amma dan zalunci kaga mutum zai zai sai mata ta giznar cika talatin kaga ya bar mu mashi da tawajjika bakwai tsakanin da Allah akwai adalci nan mahaifiya ana iya canza mata amma wallahi ba iya canza uwa uwa uwa ce jama'a mu ji tsoron Allah mu kyautata wa mahaifanmu kuma idan suka Allah musu rasuwa akwai haƙƙi a kanka har yau suna da haƙƙi a kanka bayan sun rasu wani haƙƙi ne na farin al-istighfaru lahuma ka dinga musu istighfar ka nema musu istighfari kana roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu wassalatu alaihima kuma ka dinga musu addu'a babanka ya rasu maka ta rasu abinda yake na haƙƙi a kanka bayan rasuwarsu shine ka dinga roƙa musu Allah gafara sannan kuma ka dinga yawanta musu addu'a abinda ba mu yanzu kenan sannan kuma ka dinga sada zumuntar da ba a sada ta sai da su babban matsala sannan kuma idan mahaifiyarka ta ce ba kar ka kuskura kai abu to wallahi ko bayan ranta in dai kana son albarka duniya kar ka aikata kada ka aikata idan mahaifa ta ce maka kada ka yi wallahi ta ba ka a rabu rahiya kun ga bakin uwa annabi muhammad ya ce addu'a mutum guda uku lesa bai na hawa bai na Allah hijabun tsakaninta da Allah babu shamaki mutum guda uku idan suka yi addu'a kai tsaye Allah yake karba mutane guda uku da sun yi addu'a kai tsaye ne Allah ya karba manzon Allah ya ce na harin addu'ar uwa akan ɗanɗanta duk lokacin da uwa ta yi wa ɗanɗanta addu'a Allah yana karba shi yasa mata ku ji tsoron Allah ku dinga faɗin alkhairi ku dinga diyan ku addu'a ta alkhairi dan ke zai bata miki dare ki fara kiran shi dan banza dan kaza dan tasha kakin ajima shi ke ya fara shaye shaye ya zan dan tasha kuma ki dawo wani wajen malumai a sa addu'a wace addu'a ki da kike bai baki ki dinga ma danki addu'a ta alkhairi annabi ya ce addu'ar uwa da kuma addu'an matafi wanda ke cikin halin bulaguro da kuma duk wanda ka zalunta ka ci amana sai ce sai Allah ka saka min wallahi sai Allah ya saka mai da haka manzo Allah ce wa uququl walidaini saba ma uwaye babban laifi ne babban laifi ne abu na farin da za a yi wa ɗan adam hisabi bayan an tambaye shi sallah sallah da shi ta farin namiji abu na farin bayan sallah da Allah zai tambaye ka shine haƙƙin mahaifanka haƙƙin uwa da uba kuma uwa take da haƙƙi guda uku akan uba mu kyautata mu uwayenmu wa kana muttaki'an ababakar sadiq ya ce lokacin da manzon Allah yake gaye wannan magana ya kasance yana gijirce ya dan gijirza fajalasa sai manzon Allah ya tashi zaune sai annabi ce ala ku saurara wa qawlu zur da fadar zur fadan ƙarya abin da baka gani ba ka zo ka faɗe shi wa shahadatu zo kuma kai shaida zo manzo Allah ce wannan babban laifi ne fa ma zala yukarriruha rawin hadisi yace manzon Allah bai gushe yana mimita ba ala wa qaulu zur wa shahadatu zur hatta qulna laitahu sakata sai da muka ce ina da manzon Allah ma yayi shiru jama'a kiran ƙarya abinda baka gani ba ka zo kana bada labari shi yasa mafiya yawan kashi 65 na 'yan jahannama wannan lokaci wallahi kiran ƙarya wazam zai kai mu jahannama labari da jin da dumi-dumin shi baka ji ba tantance baka tura a dinga tabbatar da abubuwa to Allah ce kuma wai za marru bil lagwi idan suka biya da wani yasashen maganiya na fari malamai suka ce daga cikin yasashen magana akwai abin da ya shafi gulma da gigara su ba su yin gulma da gigara gigara yau giba ta zamanto sana'a ba ta yi waka iske fadar maza ko ta mata to cikin hirar ɗari kashi saba'in ta hirar to hirar wani ce za a yi cikin kashi saba'in hirar wani za a cikin kashi ɗari kashi saba'in cikin ɗari hirar wani ce za a ɗauko ana yi manzon Allah ya hana annabi ya ce iyyakum wal ghiba fa innal ghiba ta'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatama annabi ya ce ka shaidan ku da giba manar giba shine zikiruka akhaka bima yakra ka ambaci abinda dan uwanka bai so ka zo kana ga cikin al'umma abinda dan uwanka bai so ka zo kana nanatawa ai wane kaza wane kaza manzo Allah ya ce ka shaidan ku da wannan wa annabi ya ce ka shaidan ku wani ce manzon Allah to in abinda nake gai da dan uwana haka nan ne annabi ce faqad ghibtahu kai mai giba kai giba shi kenan babu shi kana hira shi giba kenan sai na tashi sai in ce ai ai in arama tashi ce ai arama kaza da kaza da kaza da kaza yake giba kenan giba ita ke giba yanzu taron cikin maza ita ce taron cikin mata ita ce in kana kasuwanci to dan kasuwa da an fara ganin kawar haɓaka sai a komo ana giba este kuɗin allah naku kuma na allah bane daga gidan ba ka turo maka su in mace ce aka aka ta abin nan kwanciyar haka tsakanin ta da miji ce kai ai ta kare da shi ta gashi wajen gwalbe da nisa tun daga nan sun walwal musulunci zuwa ba sani ba giba annabi ce iyyakum wal ghiba ka shaidan ku da giba fa innal ghibata domin ita riba ta'kulu al hasanati manzo ce tana taccanya aikin lala da kai duk aikin kware da kai na alkhairi to idan kana giba wannan giba take canye shi annabi ce kama ta'kulu narul khataba kamar da huta take canye yada itace idan ka kunna huta ka sa ita ice duk girman shi mi zai shi sai ga ya koma haɓi ya ƙari ba haka bane to haka duk aikin alkhairin da mutum yake yi wallahi in yana giba gaba ɗaya aikin lalacewa yake yi jama'a giba musiba ce yau mazan mu da matan mu bamu da sana'a sai giba Allah ya hana mu akan giba har Allah yake cewa ayyuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu ga giba ga annabimanci gagi ba ga annabimanci to Allah ce su duk wa'ir wannan zancen Allah ce in suka ji ana yin su marrukira amma ba su zama horon nan horon bayan Allah na gari idan ana gigara tashi suke idan sun yi wa'azi ba a ji ba to dama annabi ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi in kaga banna ana yi kana da damar hannawa to ka taka burki a hana idan baka iya sandan mulki to annabi ce fa bil lisan sai kai wa'azi jama'a guji tsoron Allah giyo ba ta da kyawu in kai wa'azi cikin bil hikmati wal mu'izati al hasana ba a ji ba to annabi ce fa bil lisan sai ka kaurace wa wannan majalisin ko sai ka kaurace masa wa zalika adhafu al iman to Allah ya ce su bayun Allah na gari in ana giba ana wani tsegumi duk ba su zama mu yanzu ma mutum da kuɗin shi yake neman ina ne fada da ake zuwa ake tsegumi ina na aka zuwa ana tsegumi duk wani labari na wata zawara in ka zo wata fadodi an aji ana nan ana ta bada ba wallahi giba ce to annabi ya hana mu ko musulunci Allah ya ce bayan Allah na gari ba sa giba sannan kuma in suka iske ana yi to man ruke rama sai su biya assalamu alaikum so te shi kenan ba da su take ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
Allah ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim siffa ta gaba ta bayun Allah na gari ibadur rahman Allah ya ce idza zukiru idan aka tunatar da su ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka yi musu wa'azi aka karanta littafin Allah aka ce qala Allah qala rasulullah Allah ya ce lam lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba za su sun kuye da kai ba su ji maganar ta fita ta shiga kunnan dama ta fita ta hauni Allah ce ba su yi wannan duk mai imani na gari idan ka tunatar da shi ayar Allah subhanahu wataala zai ka zai natsu akan watan wannan abin Allah subhanahu wataala ya ba da labarin mutanen kirki a alqur'ani innamal mu'minu ladina idza zikirullah وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سو إيمان نغري الله تي إذن أكا أنبتا مسو الله أكا تي كذا حرام ني الله تي وجلت قلوبهم زكاة سترازنا سيسو تورتا سيسو بروا نن أبن نجد ورن الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته إذن أكا كرنتا مسو آيوين الله زادتهم إيمانا سي إيمان سو يكارو أكن إيمان سو suke da su sai Allah ce wa ala rabbihim yatawakkalun su sun dogara da Allah subhanahu wataala haka ake so mu kasance idan kai sabon Allah mutum ya kira ka gehe ya ce wane ji tsoron Allah subhanahu wataala abaka za da kake yi bai kamata ba ka bari to a same ka da wannan ɗabi'a Allah ya ce idza zukiru bi ayati rabbihim idan aka sa aka yi musu tunatarwa da ayoyin ubangijin su to Allah ya ce lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba za su wuce ba ba za su sun kuyar da kai ba suna masu kurmance ma wannan karatun sannan kuma masu makancewa game da bin gaskiya idan aka nuna musu gaskiya malam binta suke yi Allahu akbar sai tuna da dan uwa aboki malam Abdul Qadir mutum wanda yake kokarin akan ya ga ya yada addinin Allah subhanahu wataala kuma duk yadda yayi kuskure ka kawo masa gyara wallahi kokari yake ya gyara mutum ne wanda duka wannan ba za ka iya kiya wannan ba sai ka ta karatu saboda shi jahili matsalar jahili to ya talauci matsala dan jahilci ya talauci matsala jahilci ya talauci matsala balle idan jahilci ya gamu da girman kai to an shiga uku shi yasa ba abin da ya fi kan mutum ya samu kansa cikin harka ta tahiya ne mai karatu ba abin da fi kamar a waye gari ga ka kama hanya zuwa ta hiya neman ilimi wannan dan uwan nawa abokin mu mala abdulkadir mutum ne wanda tun taso ya taso cikin harka ta karatu ya fara karatunsa a wannan gari mai albarka na tawa a gun maluma daban-daban dare da rana akan kokarin tafiya makaranta ana nan ana nan har Allah ya taimake su da fita ya tahi kasar Najeriya a jihar Sokoto karatu inda a can Allah subhanahu wa ta'ala mai jagoranci ta hadda alkur'ani mai girma da kuma yin sauran karatutuka na addini daga Sokoto ya ƙara dawowa cikin ko Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi gana aka tahi gana kuma ba kuma sai don neman karatun addini ba don kasuwanci ba ba don taron siyasa ba ba don wata maduha tashi ba a don dai ya ga ya yi karatu ya ce da al'ummar musulunci gaba ya je gane inda a can ya fara ya yi karatu na ɓangaren lugha da sauran kuma ta haje muraja ta alkur'ani gana ba ta isa malan ya ƙara komawa najeriya sai kaduna inda ya zo wajen su malan garkawi ana nan kuma kaduna ba ta zaune ba hayo da su ake a samu karatun ya baro kaduna lokacin kuma ya bar niger ya ce ƙasar murtani su uku tare da ɗan uwa malam hamza aka je murtani karatu aka biya ta mali duk da wahalhalun hanya ba a basu ko dala amma da kuɗin su kuma ba wanda ke ka gudunmuwa sun tafi ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai tuna da hadisin manzon Allah sun suke cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi ya ce ne dan ya san abin da zai amfane sa to shi kuma Allah ya yi masa alkawarin zai shigar da shi aljanna sai da ce kai ku saurara wa innal malaikata latadau ajnatiha li talibil ilm ridan lima yatlib mala'iku na aje furafukansu ƙasa ga ɗalibin ilimi ya zo ya taka ya huce saboda matsayi da darajar da ke da shi sai ga malam abdulkadir ya bar kaduna ya bar nijar ya koma murtani don karatun alkur'ani mai girma inda murtanin ke ita ma karatun an taɓo aka dawo kuma nijar inda ya zauna a ƙasar niyami allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa da shiga wata makaranta darul hadis karce surisi da yake tashi tun daga alwafa'u har zuwa soni cikin tun daga francophonie har sonisi wani lokaci a ce ƙasa wani lokaci haka aka ta rayuwa haka nan ba komi wa ake nema ba malam a dai karatu ya shekara uku Allah ya taimake sa da samun bak a wannan makarantar ya wuce jami'a da islamiyya da da ya zo jami'ar islamiyya ya ba da kyakkyawan misali cikin ɗalibai Allah ya taimake shi da karatun fannin usulul fiqh walwale fiqhun zamani da zaka ka zamantakewa da al'umma wannan lokaci da yayi kusan shekara guda hudu a jami'a yana karatu jami'ar islamiyya bin niger sai shekara hudu malam cikin daji ana shan muzakkirat hadafin shine dai a dawo a tallafa a tallafa ma yan uwa musulmi kuma duk lokacin da kuka zauna da shi kuna fira to kokari yake ya jayo ka akan hanyar tahiya karatu saboda babu abin da zai kai ka gaba duniyar nan kamar kai karatu bayan ida jami'a ya samu matriz ya dawo mahaifa cewa da nan tawa ya fara aikin gwamnati inda ya fara karantarwa a college ta kanammat duk da haka nan kuma bai hana ba a taimaka wa marayu don yana cikin masu karantar da marayun ama nan tawa ƙur'ani lokuta aka fidda don karantar da marayu alkur'ani da sauran kuma karatutuka na addini jama'a duka wannan wa Allah ake yi wa ana hakan kuma ana ba da ishirafi da kuma da'awa a ama har ya kuma bai hana a buɗe halkatul ilmiya wurare daban-daban da ake ba da karatu sai gashi ya bude makarantar mata tashi ta kansa wadda watar muna fira yake ce min ya samu da suna imamu malik bin anas ake karantar da mata suna hadda bakara ana ta karatu kafin ya ido jami'a daman yaran unguwa da dare ake musu karatu cikin masallaci malam ga kuma bangaren maza an sa musu karatu na hadda ana ta yi wasu da subahi suke zuwa wajensu wajen karatu da subahi a je a yi karatu haka malam ya bude halkata ilmiya hurare da dama inda ya kasance jagora mai kula da bangaren da'awa ta matasa bangaren karatu na matasa tafiyar matasa tafiya mai albarka ƙarƙashin jagorancin malam abdulkarim malam abdulkadir mamman hamza ya kasance mutum mai kula da ɓangaren karantu karatun matasa kuma daga lokacin da malam ya kami wannan jagoranci mun ga canji ba a jima ba aka buɗe makaranta ta maza a gidan iya misiliya tsakanin magariba da lisha a duk ranar asabar da lahadi inda ake wannan karatutuka malai ya ce a sa a yi karatu garaci banza kowa ya zo ya karatu hadafin malam shine ga mutane da gari da na tawo ko ina ana karatu malam ya kasance mutum ne wanda akhlaq game da ɗabi'u da za ka yi dace ko idace da wannan ɗabi'un to da ba shakka da ana a ce akwai ilmul gaibi to da in ka diba sai ka ce mutum dan aljanna ne mutum ne mai haƙuri a rayuwa na zauna da shi tsawon rayuwa kusan shekara goma sun yi shekara goma tun muna yara muka taso tare don mai karatu tun muna yara tare mutum ne wanda yake son ɗaliban ilimi kwarai da gaske mutum ne wanda ya kasance mai biyayya ga mahaifansa a kullum kuma malam bai yarda da zaman banza ba duk da ya yi karatun addini to malam bai yarda da ya zaman banza ba shi yasa kullum ce mu yake ku tashi ku nema ka yi karatu ka bada ce mutanen yanzu ka ce za a amshi kuɗi gare su ba za su yi karatu ba ka je ka nemi sana'a ka riƙe kanka kuma ka samu su lokaci kai karatu shi Allah shi zai biyan ka mala ya kasance mutum ne wanda duk lokacin da ya ga wani kuskure naka to zai kira ka da usulibi cikin kai kadai ku zauna kuna tattauna cikin raha da dariya suna maka aika ba da kake yi bai da kyawu kuma ga dalili ga dalili ba a banza ba ba a kai ba zai kawo ka adilla sannan kuma duk lokacin da ka kai wa malam gyara akan kuskuren da yana kokarin karba kuma zai taimaka wa kansa da kanka akan ku fahimci matsalar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa hakika mala abdulkadir ya kasance ɗalibi mai ƙoƙarin ƙasƙantar da kansa duk yadda kan malin duk irin karatun malam amma zai zauna da ku ai fiye da dariya ai nishaɗi har da raha a lokacin da ya kamata kuma za ku taɓa zama da malam ba a iya sagina da shi to sai kun hira karatu hira dai wani abu wanda zai kawo ci gaban addini Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa a ranar jiya bayan ya yi ƙoƙarin bana mun tsara da shi cewa za a yi tafsiri akwai lokacin da ke ce masa mala abdulkadir ka zo a wannan masallacin ka gabatar tafsiri ni na tsaya a ungo sabon gari ya ce ba zai iya ba in haƙuri da in tsaya amma ba in Allah da za a yi wallahi wannan baki da baki yake game shi ya ce malam ya zo ya gabatar da tafsiri a wannan masallacin ya ce min aboki ka yi haƙuri in Allah da baɗi in muna cikin masu rai za a gabatar da tafsiri bada mun tsara cewa da shi za a yi tafsirin cikin tsarin matasa da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya fi musansa kuma ya san abin da ya fi mu ba mu sani ba sai ya tsara hakan duk da bai tafsirin ba amma kuma yana jama malamin mu kuma yayin mu karatu cewa da malam asman na ta'ala a unguwar marida shi ke jan karatu duk wanda ke saran tambara da magariba da ko rahama lokacin sharwa zai ji karatun malam yana jan karatu banci shi alaramma ne kuma malami ne shina wa'azi kuma shina jan baki shi ya hada biyu gashi malami kuma gashi aramma sun sha ruwa a garin takanan mata ranar litinin duk da ana cikin garab har ma wasu daga cikin musu suke ce ma ai garab ake kaɗan zauna ka huta ce a kawai ba su garab hutu ya za mu yi shi ya sha ruwa yana kokarin ya dawo ya ja karatun alkur'ani mai girma Allah ya jarabe shi da wannan hadisa inda wata akuya ta gilmo sai ga malam Allah ya kaddata haka zai tafi za ta faru daga lokacin da ya faɗo har zuwa lokacin su kamo ceto sun ce dai malam ya farfado ya gansu amma daga nan kuma shi kenan tun daga tun daga lokacin to yana cikin halin da Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa da a shekaran jiya muna tare da su aramma da yan uwa su malam shugaba da su malam awal a likita aka ce sai an tafi da malam a garin niyami saboda rishin kayan aiki da kuma likshin likitoci a nan haka dai muka tarka malam da addu'a ashe kallon ban kwana wuke mu malam ba zan taɓa manta ranar da muka rihe karatu ba a makarantar iya misiliya ranar lahadi malam ya ce min in jagoranci gabatar da liƙe karatun shi a can makarantar na ta'ala za su liƙe karatu daga a gaya wa ɗalibai za a komo karatu sha biyar da watan bayan sallah watan shidda mu kasance muna shawarwari ana ta kokarin ya za a yafi duk karatu na mata domin a tallafa a tsari a tsarance karatu na zamani malaci mu yi haƙuri bayan sallah za mu tattauna da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wai ashe wannan magana ce za mu tattauna a kanta inda ajiya sun tafi saman hanya sun tashi ne kusan karye uku da, da, da kwata ta huce ambulance ta ɗauke shi zuwa niyami da suna saman hanyar sun kai yayya allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa daidai zuwa sallar magariba aka jiyo da malam da aka yi jana'izarsa a yau hakikan duk wanda ya je makabarta a yau ya ga abin da ya faru tabbas yan uwa an shiga cikin rudani wasu ma har yanzu ba su san ina rayuwarsu take ba suna dai kwanci ba su ma san me yake musu dadi ba mu kan mu dai ta kama tilas mu zo mu yi wannan bayani yan uwa wallahi wannan shine rayuwa ka yi wa kanka kafin lokacin mutuwar ka ta zo ka zauna da mutane a kyakkyawan ɗabi'a kuma shaidar duniya to ka tabbatar ko gobe kiyama ita ce shaida don abinda mala'iku suke rubutawa lokacin dan adam ya mutu shine abinda mutane suke gani a kansa kalbi dukkanin shekarun malam kusan shekara 27 gaba daya ya wuce shekara 27 ba a rayuwa amma duka an gabatar da shekarun ne gaba a hanyar neman ilimi ba wata ya kasuwanci ba bai wata taba zuwa libi ba wajen neman kuɗi wajen ba bai taba ta ya abuja ba neman kuɗi karatu ne wanda malam ya riga yi mu ajiya shekarun da suke kusan shekara 27 imamanta ba ya mutu ya bar mata guda ɗaya da ɗan ɗa namiji da kuma ɗiyamaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma zurriyarsa albarka ya kare su da duk wani sharri da bilayi duk alkharran da Allah yake sada bayunsa da shi ya Allah ya sada wannan zurriya da ita muna addu'a ta alkhairi Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya haskaka kabarinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sanya kwanciya hutawa ya Allah muna tawassuli da duk ayyukan alkhairi da muke ya Allah ka gafarta masa kurakuransa Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi jama'a limithli hadha falyamal al-amin dan wannan ni da kai da ke da muke saurare ta malam fata ƙari shi ya ga inda ya dosa wallahi har yanzu da nake magana nan ban san ina zare ba kai ma da kake saurare ba sai zan ka ba ya rage namu kowanne mu ya gyara makwancinsa nan duniya ake gyara ba sai an je alkiyama ba abokanan zamanka ka zauna da su cikin zamantakewa ta mutuntawa mijinki ki zauna da shi cikin zamantakewa ta rayuwar aure cikin mutuntawa ya zamanto karatu neman ci gaban al'umma shine manufarka a rayuwa ba ka tara kuɗi ba billahi lazi la ilaha illahu in ka tara kuɗi sun kai masallacin nan na rantsi da Allah da shi zaka nan zaka bar su ka ka bar su wallahi amma kaga duk karatun malam wallahi ya tafi da kaya ne ba zan taɓa ɗan bauta babana ba malam shehu na alƙali Allah ya ji kansa muna zaune bakin jokali yake ce min malam isa wata mas'ala ce ta fiqihu ya ce min in je yi bincikenta ni bai yi bincikenta ba kuma abinda malam ya gai min na manta akan wasu abubuwa sai gane ina binciken na kasa gano matsalar malam ya ce da karatu ne amma duk kuɗinka wallahi nan za a bari a raba magada jama'a mu gyara rayuwarmu muna da dama ta gyara abubuwa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu malan mu da muke saura idan tamu ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamarin zurriyarsa ya kare su dukkan wani fitintunu na shidan to Allah ce bayan Allah na gari idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana sai Allah ya ce aya ta gaba wallazina yaquluna والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة قرة أعين na'am وجعلنا للمتقين إماما Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ya ce wallazina yaquluna bayun Allah na gari daga cikin sifofin su yaquluna suna cewa rabbana hab lana min azwajina ya Allah kai mana kyauta ka bamu daga cikin mata take mu da muke aure da su wa zurriyatina da kuma zurriyanmu ƴaƴa da muka haifa Allah ka bamu qurrat a'yun sanyi idanu ma'ana ya Allah ka bamu ƴaƴa da matar da za su taimaka mana wajen botawa ka bota ta gaskiya jama'a muna fahimta Allah ya ce wallazina yaquluna bayun Allah na gari a cikin addu'o'in da suke yi suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun ya Allah kai muna kyauta daga wajenka daga cikin mata mu da ƴaƴanmu ya Allah ka ba mu qurrata a'yun sanyin idanu mata da ƴaƴa waɗanda za su taimaka mana wajen bautawa Allah subhanahu wataala jama'a ba abin da fi ka samu mata gari a rayuwa kuma in za ka aura wallahi ka auri mace mai tarbiyya wallahi matasa ina ba mu shawarar manzon Allah da ya ba mu in ka tashi aure kada ka tsaya kallon kyawun mace malamai suka ce man tazawwaja al-mar'ata jamaliha asha mahamuman duk wanda ya aure mace dan kyawunta to zai mutu cikin bakin ciki da damuwa tansiya za ta kashe shi dan kullum barazanata idan kan rabu da ita to dawon kafin ka aure ta dubu sun ganta suna son ta to Allah ya ce bayan Allah na gari abinda suke roƙo Allah ya ba su mata na gari da za su taimaka musu wajen bota wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta sannan kuma da ƴaƴa ya zamanto ya za kai ka samu zuriya ta gari malam daga cikin asbab hanyoyin samun zuriya ta gari shine ka aura ma ɗiyanka uwa ta gari wallahi kada ka kuskura kyawun mace da wani rush a kinta da wani fonde kote kinta da wani horinta ko kuma rashin jikinta ya birga ka aikin banza wallahi aikin banza in za ka aure mace annabi ce fa alaika bi zati din aure mace mai addini amma ka kuskura dan wani abu mace ya birga ka ka aure ta to wallahi wallahi sunan ka so ko dan ka shiga tara billahi lazi ka shiga tara dan kai da zaman lahiya har abada yayi gabas kayi yamma amma in ka bi zaɓin manzon Allah ka aure mace mai addini to ka kare kana wace kasuwa kana neman kuɗi gidanka ana koya ma ɗiyanka ar-rahman akwai abin da fi ka shigo gida ka iske matarka tana karantar da ɗiyanka alƙur'ani lokaci ba matan wannan zamanin in canan wannan lokaci ka shigo gida yaro ka gashi yana da salula yana kiɗi haddanta ya gane cewa wai music shi ne abin saurare in ka same wa'azi ku kaza shi sai an gudda an saka mai kiɗi yaro bai iya magana ba amma ya iya shi taka rawa atun baka ba lalacewa ba ce to in za ka auri mace ka kar ka auro tasha ka nemi mace mai addini ka aura dan a ba iyanka tarbiyya ta gari saboda al'ummu madarasa ita uwa makaranta ce to Allah ya ce masu imani suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ya Allah kai mu da kyauta daga matanmu wa zurriyatina da kuma zurriyarmu qurrata a'yun sanyin idanu masu taimaka mana wajen bota maka ya Allah bota ta gaskiya sai sai ka ce waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu ga masu imani mu kasance kuduwa jagorori wato akan aikata ayyuka alkhairi jama'a ba abin da fika shuka aikin alkhairi wallahi a rayuwa yanzu ka dibi rayuwar malam alkadir Allah ya ci kansa duk gaba ɗaya wannan rayuwar ina ma a ce na samu irin wannan rayuwar a ce na mutu ana gai wannan alkharrar ina kai ne duka wannan kowa na so irin wannan abubuwan a ce ka tashi cikin neman ilimi ka mutu akan neman ilimi ci gaban al'umma ci gaban al'umma abubuwan da malam ya kawo na ci gaba cikin gari na wallahi wasu kawai Allah da ya san su amma ta ko ina kokarin ake a yada ilimi ta ko ina to waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sayya mu ga masu imani mu kasance wato imama a imma ma'ana jagorori akan aikata ayyukan alkhairi annabi Muhammad yace idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalasin idan na mutu kan mutu kika mutu suka mutu muka mutu gaba daya to aikin kowa ya tsaya sai abubuwa guda uku duk kudinka wallahi ba su aiki duk kuɗinka da mota ka za a doke ka a kai ka makabarta amma wallahi ana zuwa da wai dan ma a guna baka cewa ba taka bace yanzu juyawa ake takalliyan ma in hituwa za ta yi duk yadda ka kai da son kuɗi wallahi baka taba ganin wanda ya mutu aka binne shi da kuɗi ba nan zai barin su wallahi in ko ko gidansu ake buga faransi fa in ko gidansu ake buga faransi fa wallahi nan zai barta duk da kake da son mace mai kyawo ka aure ka aura ka saka ka aura ka saka wallahi sai ka mutu aure duk tafi su duk a tattara matan da kai aura duk a tattara kyawun su wanda za a aura duk tafi kyawun su in kuma son shugabanci ne kake yi so sai da ka mutu kuma za a kawo wani system kin tsarin mulki wanda kai baka sama san da shi ba amma da shi karatu in dai kai to annabi ce ina daga cikin abin da zai amfani mutum a gobe alkiyama bayan ka mutu annabi ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da ake amfanuwa da shi ka gina makaranta ka assa makaranta idan ka dibi irin hidimomi da malam yake karantarwa shi kadai a makarantar muke karatu kusan madda su gama da uku da yake karantarwa ya karantar da fikihu ya karantar da hadisi kuma ga ga ta'alimi ce malam a tayi ka ci a'a kasa aiki alkhairi kokari ake yi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kowa dai ya samu nashi kaso a duniya kafin ka kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala don ba shakka wallahi sai ka mutu ko kai accident ka mutu ko kuma ta hanya dole da sai ka mutu wani bawo Allah yake cewa mallam ya mutu bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu yace fal mautu wahidun duk wanda bai mutu ba wajen yaki to zai mutu wajen wani yaki in kana ma kanin kan ka hau mashin ma kai ma mutuwa ba kai irin na malam baka shirya ba sai kun te kun kare piknikin ku kun kare iskancin ku sai Allah ya turo dawo mala'ika mutuwa na jiran ku sai kun zo dab inda za a karɓi rayuwa sai Allah ya karɓi rayuwa ku nau aka yan kokowa sun ta yi kokowa ka jibi kai ka mutu hanyar kokowa ko da gai babu to ina da wanda ya mutu mes ina da ka mutu kana zina ka gidan karuwai ina da ka mutu kana cin amana ina da ka mutu kana kaza jama'a wallahi mu gyara akwai saura tunda muna da numfashi a rayuwa wallahi mu gyara mu gyara rayuwar mu mu bauta wa Allah tsakani da Allah duk wani son rai na zuciya mu fidda shi mu rike Allah shi kadai mu bauta wasa matsala ya ce mallam ya mutu bisaifi mata bi ghairihi in kina ganin aihuwa tana kawo ba ki son ki aihu saboda saboda kina eh wajen naƙuda ki mutu to wallahi ba naƙuda kuma ciwon ciki ya kulle ki ki wuce lahira an kare da ke kenan ta'addadat al asbab fal mutu wahidun hanyoyin mutuwan ne suka yi yawa wani kawai wani shan ruwa kawai zai daga shan ruwa ya kwadaga su kasa wucewa wallahi an kare akwai wanda ya shigo gidansa ya ce wa matarsa ta ka masa ruwa ya sha tafiya take ta ka masa ruwan sai dai ya sha na aljanna in ya shiga aljanna wallahi wani abinci yake ci wani sallah yake yi kai wani ma yana kwallo ya mutu kwallo yana kwallo ba jima aka aka ɗauko ga wani a kwatu deboro aka gado wani gashi yana zina zina ya mutu za a ta